أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمدية غير أني فوضت أمري إلى الله وتفويضي الأمور براء رب يوم رب يوم بكربلاء مسيء كففت بعض وزره الزوراء والعادي ك والعادي كأن كل طريح منهم الزق منهم الزق حل عنه الوكاء على بيت النبي طبتم فطاب المدح لي فيكم وطاب الرثاء أنا حسان مدحكم أنا حسان مدحكم فإذا نحت عليكم فإنني الخنساء سبتم الناس بالتقى وسواكم سودته البيضاء والصفراء وبأصحابك الذين هم بعدك فينا الهداة والأصفياء والأوصياء نعم والأوصياء أحسنوا بعدك الخلافة في الدين وكل لما تولى إزاء أغنياء نزاهة فقراء علماء أئمة أمراء زهدوا في الدنا نعم زهدوا في الدنا فما عرف الميل إليها منهم ولا الرغباء أرخصوا في الوغى نفوس ملوك حاربوها أسلابها إغلاء أسلابها إغلاء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الأمين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الجر المحجلين وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين a cikin karatunmu na zaure karatun hamziya na al'imam al-busiri muna baiti na ɗari uku da arba'in daidai za mu tashi a ɗari uku da arba'in da ɗaya a daidai guraren da al'imam al-busiri yake karanto waƙi'an da suka faru a karbala da abubuwan da ya samu jikokin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce gaira anni fawwattu amri ila Allah wa tafwidi al-umura bara رب يوم بكربلاء مسيء كففت بعد وزره الزوراء آل بيت النبي يا كو iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna fuadi lallai zuciyana laisa yuslihi ankum at-tu'asa'u rarrashi ba zai iya rarrashin zuciya na dangane da abin da ya faru da ku duk rarrashin da aka min to ba zan samu natsuwa ba ya mun samu ji labarin abubuwan da ya faru na sauransu wanda mun karanta a wancan zama ghaira anni fawwattu amri ila Allah wa tafwidi al-umura bara'u yace sai dai ni fawwattu amri na jingina al'amari na ila Allah zuwa ga Allah saboda idan Allah ya farar da abu to babu wanda zai canja wannan abu in Allah ya kaddara abu to babu wanda yake da tasrifi cikin kaddara shine ce gaira anni fawwatu amri lillah sai dai ni din nan na jingina al'amari na gaba daya zuwa ga Allah wa tafwidiyal umura jinginar da al'amari na zuwa ga Allah din nan shine bara'u barrantuwa na da kubutana barrantuwa na shine na jingina al'amari na ce la haula wala quwwata illa billah kamar yadda annabi yaqub ya ce wa ufawidu amriya ila Allah inna Allah basirun bil ibad ko rubba yawmin bi karbala amsiin kaffafat ba'da wizrihi zawra'u wal aadi كأن كل طريه منهم الزق حل أنه الوكاء رب يوم so da yawa wani rana bi karbala a karbala musi'in ina jin bakin ciki wato akwai wani bakin ciki wanda aka bakanta ni shari'a amma kaffafat da wizrihi zaura wani waje da ake ce masa zaura ya sassauta min damuwan abin da ya faru a karbala zaura shine gurin da banu banul abbas ko abbasiyawa suka fara ta da saura suka kifar da daular banu umayya aka karkashe manya-manyan shaidanu na wannan lokaci din to shine yake ce zaura yakan tattab yakan sassauta min ba da wizrihi shashin damuwa na laifin abin da ya faru a Karbala.
na'am
Wal a'adi ka anna kulla tarihin ku- eh, wato al'a'adi makiyan nan makiyan ahlul baitin nan wanda suka kakkashe jikokin manzon Allah nan ka anna kulla tarihin kai ka ce duk wani yashashen da aka sare shi a zaura minhum az-zuqqa halla anhu al-wika'u kai ka ce goga ne na fata wanda aka daure shi da igiya aka jefar da shi na'am gaba ɗaya ka ga ka gan su kawai a yayya shi an na'am gane ko na'am على بيت النبي طبتم فطاب المدعو فيكم وطاب الرفاء
أنا حسان مدهكم وإذا نهت عليكم فإنني خنساء Mm.
آل بيت النبي يا قويا لما زن الله يا آل بيت النبي ɗibtum kun ji daɗi Mm.
fatabal madhuli fikum sai yaban da na muku ma yayi daɗi Mm.
wa ɗabar rasa'u ta'aziyyan da nake muku ma yayi daɗi na'am ana hassanu madihikum ni ne hassanunku na yabanku Mm.
ba annabi yana da hassanu ba No.
hassanu ibn sabit na'am to shine ce ana hassanu madihikum ni ne hassanu a yabanku na'am wa idza nuhtu alaikum in zan yi kuka kuma wajen soyayyanku Mm.
to fa innani al-khansa'u ni din nan dan zama kansa Mm.
shahararriyar mawaƙiyan nan wanda ta rayu jahiliya kuma ta rayu a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda take da dan uwa Sahar ko wanda duk wanda yake karanta adabi yana da labarin kansa baitocin da ta yi ma dan uwanta Sahar na'am baitoci na kuka da sauransu har gurin manzon Allah ta zo kuma ta musulunta na'am
sai shine yace fa idza nuhtu alaikum in zan yi kuka wajen son ku Mm.
na hayanuhu nauhan ko niyaha wasu ma suka ce shi yasa aka kira da annabi annabi nuhu daga da nuhu daga naha ne ya nuhu annahu nau'i ne na kuka Mm.
amma kukan da babu hawaye kuka mai cin zuciya Mhm.
shine nauh naha ya nuhu na'am nauhan na'am an gane na'am shi kuma albuka kuka ne kawai normal kuka wanda kowa zai iya yi in an bige shi ya yi kuka in- in an bata mishi rai ya yi kuka eh na'am shi kuma awil kuka ne na kururuwa Mhm.
wululu Allah na shi kuma dajij kuka ne shi kuma na rurin zuciya Mm.
wanda da ka ji eh, yana nan da mutane shi cikin mutaradifatul alfasai na'am ko ba haka ba Na'am.
buka'u niyahatu da jiju awilu eh? da sauransu na'am fa innani al-khansa zan zama khansa na'am na'am ستم الناس بالتقى وسواكم سودته البيضاء والصفراء tumun nasa bittuka da za ku yi shugabanci kun yi shugabanci na tsoron Allah kun shugabanci mutane ne da tsoron Allah نعم wasu kuma amma waninku kuma yana nufin waninku yana nufin banu umayya نعم sawwadatul bayda'u safra'u zinari da azurfa su ne suka shugabantar da shi ba tsoron Allah ba نعم an gane ko albayda azurfa as-safra zinari wasiwakum wanda ba ku ba sawwadatul bayda'u was-safra'u da azurfa da zinari su suka shugabantar da shi amma kukan tsoron Allah shine shugabantar da ku نعم an gane نعم وبأصحابك الذين هم بعدك فينا الهداة والأوفياء bi ashabika yace ban mance da sahabbanka ba kar a ji na ce wa- eh, eh, suttumun nasa bittuka bittuka wa siwakun ko ko tun da na- tun daga yanda na faro da eh, da- da- da- daga kullu yawmin wa kullu ardin likarbi minkum min karbala wa ashura ahla baitin nabiyyi inna fuadi laysa yuslihi ankum tu'asa ko نعم suttumun nasa bittuka kar wani ya zaci ni dan shi'a ne ina jin sahabbai نعم wa bi ashabika har sahabbanka na yadda da su ya rasulullah صلى الله عليه وسلم allazina humu ba'daka fina alhudat wanda su ne alhudat wanda ka mana wasici da su alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin ko Mm.
addu alaiha bin nawajiz wa Mm.
iyyakum wa muhdathati al-umur fa inna kulla muhdathatin bid'a to wannan sahabban naka har da su ina neman albarkarsu allazina hum ba'daka wanda su ne a bayanka alhudatu shiryayyu masu shiryarwa wal ausiya kuma wanda ka mana wasici da su kace Allah Allah fi ashabi law anna ahadakum anfaqa misla uhdin zahaban ko misla jabali uhdin zahaban ma balaga nisfahum wala nusafi ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah ku kiyaye min sahabbaina da ɗayan ku zai ciyar da uhudu ko rabin uhudu ai zai ciyar da dutsen uhudu to dutsen uhudun nan na zinariya zai ciyar bai kai mudu ɗaya na sahabi na ko rabin mudun sahabi ashabi kan najumi bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum duk sahabbai na taurari ne duk wanda kuka kama kun shiri to sune alhudad al'ausiya wanda manzon Allah yake wasici da su yace ku bar min abubakar dina ne yasa kuke so ku taba min abubakar dina ko ba haka ba na'am an zo ne ana kokarin a yi maganganu a kan sayyidina abubakar annabi kar ku yadda ku taɓa min sahabi kar ku yadda ku taɓa min wanda ya gaskata ni lokacin da kowa ya ƙaryata wanda ya aboce ni lokacin da kowa ya guje ni wanda ya bani yarsa yayi kaza yayi kaza an gane to haka duk sahabban manzon Allah annabi ya mana wasiya da su أحسنوا بعدك الخلافة في الدين وكل لما تولى إذاء أحسنوا بعدك الخلافة في الدين أبايان كسين كيوتا تكاليفان تتكين الدين وكل قوة نتيه daga cikin su lima tawalla abinda aka daura mishi na shugabanci iza'u ya zama tsayayye kowa a cikin sahabbanka ya zama tsayayye dangane da abinda aka daura masa na shugabanci ba wani wanda yayi sarrai sayyidina abubakar ya ce inni kar wullitu alaikum wa rasul khairikum ni na zama shugaban ku ba dan na fi ku idan kun ga nayi abu ba daidai ba ku karfafe ni ai ku ku gyara mu kada ku bani idan kun ga nayi abu daidai ku karfafe ni duk sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama babu wanda ya amfani da kalifanci domin ya cimma wani muradi na duniya babu shi ko sayyidina abubakar ko sayyidina umar ko sayyidina uthman ko sayyidina ali amma ba annabawa bane suna da kusakurai amma kuma Allah ubangiji ai ya daga musu kafa Allah ubangiji ya musu komai wasabiquna alawwaluna min almuhajirin wal ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العزيز الله يرجع يا يرددس saboda haka in Allah ya yarda da kai ƙananan laifukan ka duka sai su zama ma ba komai ba amma in Allah bai yarda da kai ba ƙaramin laifin ka sai kai ka wuta shi yasa Abul Hasan Ash-Shadhali yake ce Allahumma la taj'al hasanatina hasanati man abghatta waj'al sayyi'atina sayyi'ati man ahbabta ya Allah kar ka saka laifukan mu laifukan wanda baka san su ka saka laifukan mu laifukan wanda kake son su shi yasa mai Ibn Atha yake cewa لا صغيرة إذا قابلك عدله ولا كبيرة إذا قابلك إحسان أقولن الله باب كرم الليفي إن زي مكا جوجمنت دا عدلش ba wani laifi sunansa karami kuma a gurin Allah in zai jojin ɗinka da ihsaninsa da da rahamansa to duk girman laifi babu babu wani laifin da ya buwayi ubangiji sai Allah ya mayar da laifin kan ma ya zama lada fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim Allah ya saka mu a cikin to asanu ba dakal kilafa ta san kyauta ta kalifanci a bayan ka dini wa kullun kowane ɗaya a cikin su limata walla da abin da ya ɗauka na shugabanci isa'u ya zamanto tsayayye
أغنياء نزاهة فقراء علماء أئمة أمراء أغنياء ما سوى لا تنزوتي باس دا قدين دنيا biya da ainihin wadata wadatan zuci wanda Allah ya bashi wadatan zuci kana'a to babu wani wadata sama da wannan shine ka yarda da abin da Allah ya kasa ya baka irda bima qasama Allah alayka takun agnan nasi ka yarda da abin da Allah ya kasa ya baka sai ka fi kowa wadata na yarda da abin da Allah ya bani na arziki na gode mishi a yanda nake to su dinnan agniya suna da wadatan zuci nazahatun suna da kyan zuciya fuqara'un sannan kuma talakawa ne dan anan wajen ka gani gafi baka nan ya ce agniya'un kuma ya ce fuqara'un kaga mabambantan kishiyoyin juna ne gaba ɗayansu amma kuma ana tabbatar da su ba mutum ɗaya suna da wadatan zuci sannan kuma talakawa ne ulama'un malamai ne wanda kwaloluwan malanta ya kare cikin sahabban manzan Allah a immatun shugabanni ne ga su Abdullahi ibn Abbas ga su Sayyidina Ali ibn Abi Talib ga ƴaƴan Sayyidina Ali ibn Abi dukkan su ayyuma ne eh umara'u kuma sarakuna ne tun annabi yana raye ya tura wasu domin su zamanto gwamnoninsa a guri kaza da guri kaza da guri kaza to haka sahabban manzon Allah sallallahu زهدوا في الدنيا فما عرف عرف الميل إليها منهم هم إليها ولا الرغباء زهدوا في الدنيا سنة لأن أمور الدنيا بس لا مدى الدنيا فما عرف الميل بأسان كركتا منهم daga gurinsu ilaiha zuwa ga duniya ba wala ragaba ko kwadayin duniya ba a san su ba a san ta ba daga gurinsu ta rana sayyidina Umar ibn al-Khattab zai shige sai ya ga wasu shanu a koshe bulbulbulbul wannan shanun waye sai aka ce masa shanun ɗanka ne abdullahi sai ya ga shanunka duk sun bambanta dabbobin mutane sai a kai yaya shanunka haka ya ce aiki nake yi kiwon su nake ya ce a'a idan an ga shanunka ana ce shanun ɗan gidan amirul mumini ne ku ciyar da su shanun ɗan gidan amirul mumini ne ku ba su ruwa saboda haka ka sai da shanun ka ɗauki ra'asul mali naka ka bayar da sauran cikin baitul mali baka isa ka ce babu na wannan ai ana cewa dan amir dan amirul mu'minin ne in an zo sai a hana a bar a hana wasu su sha ruwa a bar naka su so haka suke agniya un ko zai fi duna fa ma urifa almailu ilayha min huwa ar-ragba sun guji duniya ba a san su da karkata zuwa ga duniya ko kuma kwaɗayin duniya ba. Ba su da kwaɗayin duniya.
أخصوا في الوغى نفوس ملوك ملوك جربوها عربوها أطلابها إغلاق أركسوا في الوغى الوغى شيني ياكي أركسوا سن أرحن تبدا نفوس ملوك rayukan sarakuna sai da ta yi araha a gurin yaƙi sarakunan da da ka iya neman appointment ɗin ganin sama da wata ɗaya baka gansu ba sarakunan da idan suna magana da ka ji kowa shiru ne la tasma'u illa hamsa to amma saboda jarumtar sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun mayar da rayukan sarakuna mai arha shine abinda lokacin da sayyidina Umar ko lokacin da Khalid ibn Walid ya tura sako zuwa ga azimin Rum sarkin Rum yana faɗa masa ya kai sarkin ruwan ka fito ka miƙa wuya ka musulunta ka bi manzan Allah ka zauna lafiya idan ba haka ba zan zo maka da dakarun da suke son mutuwa fiye da yadda kuke son rayuwa sai sarkin rum ya rubuta wasiƙa zuwa ga imperator ya ce ya kai imperator ina neman ɗauki ga mutanen Muhammadu sun zo da su yake ni ka turo min da ɗaukin soji. Ya ce babu ruwa na a wannan fada, ba zan shiga ba. Ba yanda na iya da mutanen da in suka ga damar su kawar da dutse a guri sai sun kawar da ba zan iya fada da su ba. To arka su filwa ga nufusan mulukin sun mayar da rayukan sarakuna mai matukan arha a gurin yaki. Halabuha sun yaƙe su wanda aslabaha rigunansu na yaƙi igla'u dukiya ne mai tsada amma haka da a kwantar da sarki ga yadda aka kwantar da yardajar aka ciro kayansa aka kawo ma sayyidina umar sayyidina umar ya ce a kira suraka annabi ya taɓa maka alkawarin za ka saka kambun sarkin rum to ba gambu ba har kayan jikinsa ma duka saka كلهم في كلهم في أكاميز جهاد الجهاد وصواب وصواب وكلهم أكفاء kullum dukkanin sahabbai fi ahkamihi wajen hukunce hukuncen Allah da manzon Allah zuciyadin kowa yana da kokarin shi kowa zuciyadin mabocin kokari sayyidina Abubakar ga yana da nashi sayyidina Umar duk sahabban manzon Allah wallahi in ana faɗa maka kokarin da suka yi wallahi dan adam bai isa ya ce komai akan wa in ba annaba ba babu waɗanda suke da falala sama da sahabbai in ba annabawa ne na saboda su sahabban nan wasu jama'a ne da Allah ya shirya su dan su taimaki manzon Allah da a ce da akwai annabawa bayan manzon Allah duka habansa annabawa ne na
saboda jajirtattun mutane ne sun taimaki manzon Allah ba dan kuɗi ba saboda lokacin annabi ya zo bai da komai bai da kuɗi bai da mulki bai da zinare bai da azurfa talaka ne maraya ne amma suka karfafi manzon Allah sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama shugaba sayyidul arabi wal ajam wanda idan yayi magana ba wata magana sama da maganarsa kaga kuwa idan ka zagi sahabbai ai ka taɗe kulluhum fi ahkamihi zujtihadin wa sawabit dukkanin su wajen hukunce-hukunce wato ma'abota ijtihadi ne mun san me ake nufi da al-ijtihad a abin da ya shafi amma masadirut tashrif ko wa sawabin da kuma daidai wa kulluhum dukkan su akfa'u daidai suke a martaban su ba sai dai wani ya fi wani amma akfa kafadin su kowa sahabi wani sahabi in an ce sahabi to sahabi ne sai dai kawai wani ya fi wani wani ya fi wani akwai as-sabiquna as-sabiqun ulai wa as-sabiquna as-sabiqun ulai kal muqarrabun ko akwai kuma ashabul maimana ma ashabul maimana ko to haka haka sahabban manzon Allah suke
رضي الله عنهم ورضوا عنه فأنا يخطو إليهم خطأ رضي الله عنهم sahabban nan su ne wanda Allah ya yarda da su waradu anhu kuma su ma suka yarda da Allah fa'anna ya khatu ilaihim khada'u yaya ma kuskure dai tunkariyan da suke bayan Allah ya ya yarda da su ba yana nufin su masu mai bane amma kuma wanda Allah ya yarda da su to kuskure yayi dai da su zunubi yayi dai da su nan gani nan bari da maman mayya ba yanda aka iya da su sabila da Allah ya ce radiyallahu anhum wa radu an sun yarda da Allah Allah ma ya yarda da su kuma ƙwaloluwan abin da kowane mumini yake nema shine ridwanun min Allah akbar na'am na'am جاء قوم من بعد قوم بحق وعلى المنهج الحنيفي جاءوا جاء قوم wasu mutane sun zo min ba'd qaumin bayan wasu mutane cikin sahabbai bi haƙƙin da gaske wa ala millati hanifi ja'u kuma dukkan su sun zo ne akan addinin nan da daddan addinin nan na annabi Ibrahim millata Ibrahim hanifan wa ma kana min al-mushriki ma li Musa wa la li Isa hawariyuna fi fadlihim wa la nuqaba ma li Musa wa la li Isa hawariyuna da annabi Musa da annabi Isa ba su da hawariyun wa iz qala Isa ibn Maryama lil hawariyina من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة منهم من بني فآمن طائفة من بني إسرائيل كفر الطائفة to annabi Musa da annabi Isa ba su da alhawariyuna zababbun sahabbai fi fadlihim wanda suke daidai da falalan sahabban manzon Allah wala nuqaba kuma ba su da naqib ko in an ce naqib shine muntawai a nizamiya ko naqib manita to babu zababbu a cikin sahabban Musa da Isa kamar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu na'am an gane na'am بأبي بكر الذي صح للناس به في حياتك الاقتداء sai ya fara lissafo su bi abi bakr alladhi sahha lin-nas zan fara da sayyiduna abubakar alladhi sahha lin-nas bihi fi hayatika al-iqtida'u wanda kwaikwayo ya inganta wa mutane tun kana raye dangane da sayidu na abubakar. Allazi saharin na fi shi hayati kal iqtida wanda ya inganta wa mutane al iqtida kwaikwayo da sayidu na abubakar fi hayatika tun a cikin rayuwanka.
والمهدي يوم الس... يوم السقيفة لما أرجف لما أرجف الناس أنه الداء داء داء والمهدى والمهدي يوم السقيفة شيني المهدي wanda yake kwantar da tarzoma نعم yaumi saqifati ranan saqifa bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wasu sahabbai suna can wajen jisman na manzan Allah ma'ana suna wajen shirya manzan Allah domin a kai shi zuwa makwancin shi maɗaukaki. To su kuma sai al'ansar suka je suna ƙoƙarin su naɗa khalifa a cikinsu. Sai labari ya zo masahabban manzan Allah su sayi na Umar al-Muhajirun. Sai aka tafi can Saqif. A Saqif ne aka yi wannan ƙwarya-ƙwaryan wato mubaya'a din. To da aka je Saqif sai aka samu cece kuce. Al'ansar sun ce khalifa a cikinsu yake. Sayyidina Abubakar ya ce a'a kada su yi haka. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga ya ayyana cewa a cikin almuhajiruna ne da a samu kalifofi. Al-Ansar sai suka dada cewa minna amirun wa minkum amirun a cikin mu a samu sarki a cikin ku a samu sarki. Jayayya aka tada tarzoma ce ce ku ce har daga ƙarshe Sayyidina Abubakar yana cikin jawabi sai sayyidina Umar sayyidina Abubakar ya nuna sayyidina Umar da Abu Ubaida ibn Jarrah da wasu daga cikin sahabbai ya ce duk wanda kuka yi mubaya'a ni na yarda kafin an ankara kawai sai sayyidina Umar ya je ya mika mubaya'a ga sayyidina Abubakar na'am shikenan ya aka yi ta mubaya'a shikenan sai magana ya kare na'am shine yake ce wal muhaddi sayyidina Abubakar shine mai kwantar da tarzoma yawmis saqifa ranan saqifa lamma arjafan nasu lokacin da mutane suka rikice arjafan nasu mutane suka rude annahu da'da'u wata fitina ta taso amma cikin ɗabi'an sayyidina abubakar dama ya saba kwantar da tarzoma duk abin da aka rasa yadda za a yi a magance in sayyidina abubakar ya zo yana da hikima yana da dabara kuma ya iya wato ishra mai kyau to sayyidina abubakar haka ya yi
أنقذ الدين بعدما كان للدين على كل كربة إشفاء أنقذ الدين يا سامو الدين يا تشتو الدين بعدما كان للدين bayan addini ya zamo ala kulli kurbatin ishfa'u bisa kowane cuta yana da magani na'am an samu rikicewa kawai lokaci guda amma sai ya zo ya ceto addini an gane ko na'am ya zo ya ceto addini ba'da ma kana lid-dini ala kulli kurbatin ishfa'u bayan addini yana da waraka akan kowane bakin cikin da ya saukan shi na'am na'am anfaqa al-mal fi ridaka wala mannin wa a'ta jamman wala ikda anfaqa al-mal fi ridaka wala mannin wa a'ta jamman wala ikda anfaqa al-mal an sunna abubakar ya ciyar da dukiya fi ridaka domin neman yardanka ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala mannin bai taba yi ma annabi gori ba wa'a'ata ya ba da dukiya jamman mai yawa, wala ikida'o kuma bai taɓa yankewa ba. Ya bayar bai yanke ba lokacin da manzon Allah ya yi zaburar akan kowa ya kawo abin da za a ɗaukaka kalman Allah, sai dina abubakar ya kawo duk abin da yake da shi. Annabi ya ce mai kabari a gida ya ce na bar musu Allah da manzon Allah. Sai dina abubakar ya je ya kawo nasa annabi ya ce mai kabari ya ce na kasa biyu ne na kawo rabi na bar gida ma rabi. shi sai na abubakar shi ɗabi'ansa shine ya sadaukar da komai shi manzan Allah sadaukarwa kawai an gane ko yawa an faƙal mala fi ridaka wala mannin bai yi gore ba wa a ɗaya bayar da jamman mai yawa wala ikda'u kuma ba tare da yayin ke ba
وأبي حفص الذي ظهر الله الذي أظهر الله به الدين فرأى والرقباء وأبي حفص سيدنا عمر أبو حفص allazi azhara Allah bihi ad-din wanda Allah ya bayyana addini da shi wanda manzon Allah ya yi addu'a ya ce Allahumma a'izzal islam bi ahdi al-umarayn Allah ka ɗaukaka buwayar da musanci da ɗaya daga Umar guda biyu ko Abu Jahl ko Umar ibn al-Khattab sai kuwa sayyidina Umar to shine wa Abi Hafs da Abu Hafs allazi azhara Allah bihi ad-din wanda Allah ya bayyana addini dalilin shi far'awar ruqaba'u sai makiya waɗanda suke talalan makirce manzan Allah suka razana. An gane ko? Wanda farko lokacin da ya shiga musulunci ana buya ana abubuwa yana karɓar musulunci ce bara a buya ba. A zo kawai a fito a bayyana haka aka fito aka bayyana ana Allahu akbar Allahu akbar la ilaha aka fito duk wanda ya fito ya leko ya ga sayyidina Umar ne a gaba shikenan sai ya koma. Ya san in wani in wani ta'addanci yake ji to sai dina umar zai gama da shi
نعم والذي تقرب الأباعد في الله إليه وتبعد القرباء والذي تقرب الأباعد wanda al'aba'idu waɗanda suke nesa suke kusantowa fillahi da Allah ilai zuwa gare shi. Wa tab'udul ƙuraba'u wato makusanta suke nesa. Waɗanda suke nesa suna kusanta da shi saboda soyan Allah wanda suke kusa da shi kuma suna nisanta ma'ana shi ba yi da wani damuwa akan zumunci akan manzon Allah. Zumuncin ta ƙare kawai. shine abin da ya faru lokacin lokacin lokacin asra badar ko ya ce a bani wuka na yanka duk yan uwana na kashe su a ba mu abubakar ma wuka ya kashe yan uwan shi ba wani maganan wai zumunta ko wani abin nan sai riga sun yi barna a addinin ka ya Allah an gane ko to shi baya kiyaye wani wai kusanci a abin da ya shafi janabin musulunci da janabin manzan Allah. Wallazi taqribul aba'idu fillahi ilayhi wani santa suke kusantowa wa tubadul quraba'u ko wa tabadul quraba'u makusanta suke nisanta.
Na'am. عمر بن الخطاب من قوله الفضل ومن حكمه السوي الفصل الفصل عمر بن الخطاب من قوله الفصل ومن قوله الفصل نعم wa man hukumuhu sawiyyu sawa'u shine Umar ibn al-Khattab man qawluhu wanda idan zai maka magana to al-fasl yakan yi magana ne mai raba gardama na'am an gane ko na'am yayi magana to kawai shikenan sadaqallahu al-azim yakan yi magana ma Allah ya saukar da aya aya ta zo da irin maganan da yayi shine manzon Allah ya ce da ce akwai wato sayyidina Umar yana daga cikin almuhaddafi na cikin al'umman manzon Allah ma'ana wanda Allah yake ba su labari su faɗa kafin Jibril ya zo da shi almuhaddafi ko wanda har yace law kana ba'di nabiyyun lakana Umar da a baya na akwai annabi da Umar zai iya zamowa annabi saboda yana cikin almuhaddafin an gane na'am to shine Umar ibn al-Khattab shine Umar dan Khattab man qawluhu al-fasl wanda maganansa ke raba gardama wa man hukumuhu sawiyyu sawa'u wa man hukumuhu sawi as-sawa'u wanda hukuncinsa yakan zamanto baya da karkata as-sawa'u yakan zama daidaitacce as-sawi tsayayye ne as-sawa'u wanda yake kan hanya tudar na'am baya hukuncin san zuciya
فر منه الشيطان إذ كان فاروقا فللنار من سناهم براء فر منه الشيطان شيطان tserewa yake guduwa yake iz kana faruqan sabila da shi sayyidina Umar sunansa Faruq wanda yake raba ƙarya da gaske da haka shedan in ya ganshi sai ya canja hanya falin nari min sanahum dira'u hasken sa yakan kashe hasken wuta yakan kashe zafin wuta shedan ba daga wuta aka halicce shi ba na'am to hasken sayyidina Umar yakan kashe wutan shedan na'am shedan ba ya biyo ba gurin da Umar na'am ابن عفان ذا الأيادي التي طال إلى المصطفى بها الإفداء وابن وابن عفان ده سيدنا عثمان ابن عفان ذي الأيادي مي حنا ينكوتا التي طال إلى المصطفى بها الإفداء وان ده يا تسوي تنيقا واو منزان الله يا باير يا باير يا باير الإفداء kwararawa bayarwa ya babbayar shine zil ayadi ma abocin hannaye na'am التي طال إلى المصطفى بها الإفتاء
حفر البئر حفر البئر جهز الجيش أهدى الهدي لما أنسده الأعضاء حفر البئر يا تون ريجيا لوكacin da aka zo Madina ana fama da fari da sauransu akwai wani rijiya na Bayahudi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa dai sai wannan rijiyan ne zamo yana da aljanna sai dina Usmanu ya sai rijiyan ko ya sayi rijiyan dinare dubu ishirin wanda har yanzu wannan rijiyan tana nan da wannan rijiyan ma an buga a rijiyan aka yi dabinai ana shayar da dabinan da abubuwa da wannan har a yanzu idan ka je madina za ka gama share da sunan sayidina usman na sayidina usman har yanzu in ka je madina hafar albira jahazar jeshi ya shirya rindina lokacin yakin tabuka bayan manzon Allah ya ce kowa ya ya ya ya shajja'ar da kowa ya kawo gudumansa domin jihadi an gane to sayyidina Usman shi ya kawo raƙuma dubu yana ba da ɗari na ba da ɗari sai da ya kai dubu sai ce wannan ya bayar ne na iyalansa ne wannan ya zo kuma ya ɗauko abu mai yawa raƙuman nan dubu da ya bayar da siddinsu da guzurin da wanda zai hau wannan raƙumin zai bari a gidansa duk sai da na usman ya dauka kuɗi ba yayi ba ko a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai waɗanda suke da abin hannu sun taka rawa mai girma an gane na yawwa da hazar je shi adal hadiya ya yi hadiya ya gabatar da hadaya lamma an saddahu al'ada lokacin da makiya suka hana shi zuwa Ka'aba lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsaya a Hudaybiya kafin ya shiga Makka an tura sayyidina Usman su kuma Makka su ma sun turo wakili To lokacin da Sayyidina Usman ya shiga ya shiga ne dan ya sanar da su ba fa manzon Allah ya zo yaki ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo yin umara ne. Ba maganin yaki aka zo yi ba. Kuma manzon Allah ba ya zo ne da nifin a shigo cikin garin Makka a ci gaba da zama a Makka. Suka ce a'a su ba su yadda ba Sayyidina Usman ba zai manzon Allah ba zai shigo ba haka kawai an san shi shekara da shekaru suna yaki da mutum rana ɗaya a ce ya zo ya shiga garin su ai ya ci su a yaki ke su ba su yadda ba shi dai usaidu na usman in ya ga dama ga can ka'aba in ya ga dama ya yi dawafi so dubu ya je ya yi umara amma manzan Allah ba zai shigo ba shi ko sai na usman ya ce me zan je wajen na yi bayan manzan Allah bai zo gurin ba ba dan yi dawafin ba me dan yi a dawafin me dan zaga bayan babu manzan Allah na isa na gabaci manzon Allah sallallahu alaihi sai kawai ya gabatar da hadaya lamma an saddahu al'ada lokacin da makiya suka toshe shi an gane na'am wa aba an yatufa bil baiti wa aba an yatufa bil baiti illa ila nabi shina'u wa aba an yatufa bil baiti yaki ya zaga dakin Ka'aba ya tawafi iz lam yadnu minhu ila nabiyyi fina saboda manzo Allah bai zo kusa da filin ba na'am da haka shi ma ba zai je ba an gane na'am fajazat anhu bay'atin ridwani yadun min nabiyyi bayda'u fajazat anha bi bay'atin ridwani shikenan a lokacin labari sai zo manzo Allah cewa an kashe Zainab Usman labari ya zo bai bai aka zo wajen bai'atul ridwan aka zo inda Allah ce innal ladina yubayyi'unaka inna ma yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihi ana sallama da manzon Allah ana mubaya'a annabi sai ya dauko hannunsa na hagu ne sai ya daura akan dama ya ce wannan hannun nawa yayi mubaya'a ma Usman shine fajazatu an hadi bai'atin ridwani na'am hannun manzon Allah ta rishar masa da bai'atul ridwan min nabiyihi hannun manzon Allah albayda faran hannu ita ta ɗauke mu baya an Usman. Ɗan gata kenan.
أدب عنده تضاعفت الأعمال بالترك حبذا الأدباء أدب نيتي وأن اللدبي ne عنده أبر عثمان تضاعفت الأعمال بالترك barin yin tsawafin nan ya sa ya samu ayyuka da ya samu lada da yawa. Allah ne fa yace wa man hajjal baita aw itamara fala junaha alayhi an yatawafa bihi wa man tatawwa khairan fa inna Allah shakirun alim ya kiyaye yi tawafin saboda ladabi wa manzon Allah bai kamata ya shiga gaban manzon Allah ba ya ayyuha allazina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allah wa rasulihi wattaqullah to adabun indahu tada'afatil a'mal bitarki habbaza ma dalla da al'uda ba waɗanda suke da ladabi ma dalla da masu ladabi
وعلي سن النبي ومن دين فؤادي وداده والولاء وعلي da Sayyidina Ali sinun nabi dan uwan annabi mai kama da annabi wa min dini fuadi yace daga addinin zuciya na widadu husan sai ke san sa addini ne nake bautan Allah da shi walwala'u da kuma wala'i ma Sayyidina Ali sai da annabi ya ce Allahumma wali man walahu adi man adahu to wala'in da nake masa na alwala'i ne na addini tun daga zuciya na'am wa wazir ibn ammi fi ma'ali wa min al-ahli tus'adu al-wuzara'u wa wazir ibn ammihi shine kuma wazirin ibn ammihi dan baffan shi wane ne baffan shi abu talib fil ma'ali cikin madaukaka wa min al'ali tas'adul wuzara daga cikin iyalai wazirai sukan zamanto da bautattu ga annabi Musa can yana ce Harunu akhi ko ashdud bihi to abinda Allah yake faɗa mai yace to min al-ahli tas'adul wuzara na'am na'am لم يزده كشف الغطاء يقينا بل هو الشمس ما عليه غطاء لم يزده كشف الغطاء يقينا yayi mayafin annabta bata ƙara mishi yaƙinin komai ba shi shi da yaƙinin sa yake shi yaƙini dama shi ne da kana shakkan abu sai aka buɗe maka abu sai ka samu yaƙini akai to shi baya shakkan ma bal huwa shamsu shi fa sayyiduna al rana ne ma alayhi gita'u bayi da rufi tsakanin sa da manzan kai tsaye tsakanin sa da manzan Allah babu wani babu wani da mu tsaya nan babu wani rufi tsakanin sa da mun karanta baiti 30 kenan abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure Allah ya yafe mana Allah ya kara mana san manzan Allah Allah ya saka mu cikin cetonsa akwai tambaya Na'am. Umar ne sunan Abu Jahal. Ana ce masa Abul Hakam. Na'am. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم